حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ايش هذا هذا كم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى إن الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. ‘Yan wa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. Yau muna subdu 25 ga wata na Zulhijja hijira shekara 1441 wanda ya dace da sha biyar ga wata na takwas shekara 2020 Allah mana jagoranci yan uwa kamar da aka saba za a iya kira mu a wannan lambobi guda biyu amma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 soixante ko a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka sunna Allah mana wali نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan mai tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku ga abin da yake tambaya kamar haka yana cewa wai ya halitta mutum ya baiwa wani ya ce yana neman addu'a gare shi
to a masalar addu'a a babu wani matsala ka cewa na a samu cikin addu'a ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa kamar ruwa ta abubakara addu'a bai ta ragai mustajaba du'ar rajul ta bi akhi bi zahar ragai mustajaba addu'ar mutum da ya yi bayan mutum bai nan kame addu'a addu'a ce karɓaɓɓa ko ruwa ya naga ta abu darda ɗaya cikin sarkashin safuwan ne ya ce ya zo gidan abu darda don sarkin shi ne bai nan ya samu matar shi umu darda akan cewa zai ta yi aikin hajji ne ta yi magana a samu cikin addu'a na inda za ka tahi ganin addu'ar mutum a lokacin da bai nan addu'a ce karɓaɓɓa dai a takaice dai bayan ta gaya maka ya zo ya samu abu da dakin a waje a masallaci ne ya bashi labarin ga abin da matar ta bashi labarin ummu da ya ce kwarai haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani duk wanda ya roƙa ma wani dan uwan shi addu'a kamar addu'a tsakani ga Allah alhali bai nan akwai mala'ika na musamman a kanka idan ka mai addu'a Allah ba wani kaza Allah biya shi bukatar shi kai ma mala'ika na musamman akan ka iya ce amin Allah baka abin da ka roka mishi amma nan dan Allah kurin ba dan ba misali ka sa ni ko ka ban kuɗi ko na kaza a wannan kurin dan Allah maka addu'a tsakani ga Allah addu'a ce ni ma na ma kaina wannan kenan ba lahi bane ta wannan nasoshi na maganar cewa eh, dinda ruwaya ta annabi da ma Umar zashi Umara latan sami da aka yi umar wannan hadisin iya da rauni amma wannan kaɗai biya bukata na maganar haliccin ka ce wani saka cikin addu'a don ga mahimmancin addu'a da aka wa mutum bai nan tsakanin ga Allah ka dan wanka addu'a to wannan addu'a ce karɓaɓɓa kamar yadda ya tabbata daga manzo ana sallallahu alaihi wasallam kenan ana iya yi wani a samu cikin addu'a eh ba matsala ba lahi na'am to sai mai tambaya na gaba shi ma dai ga abin da yake tambaya kamar haka yace wai eh, kamar yanzu da damuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne yace in an ga ruwa haka a gama sallah to kahin nan ɗan gyara kan masa'alar don a samu abin da ba shi yake nihi na maganar kasa wani maka addu'a abin da muke samun matsala a nan ko kuskure ɗaukan addu'ar wannan sewa ne na misali ina malami kurin ni zan maka addu'a kenan kai kamar shi wanda yake ba malami ba ba amsa ba amsa addu'a shi ba haka bane amma mu sani da addu'a ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a wal ibada addu'a ibada ce da haka a matsayin ta na ibada kenan ba a ce sai malam hewa ne hewa ne cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba mun shi umarni ya gaya mai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani idan bayina suka tambaye ka kan ni kaina ina kusa da kowa ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kiraye ni wani wuri Allah ya umarni kuma da alkawali ud'uni astajib lakum ku kiraye ni kaga umarni Allah ya nami addu'a kuma ce zai karba mana addu'ar mu ka kenan dogara da malam kurin shi zai addu'a kai kurin sai sallah kuskure ne kamar sau da yawa zai yi kai duk da ba malami ba ni malami ne ka yi ni kusa a wajen Allah don imaninka da gaskiyar nawa mutum ya kan hudu magana malamin ne a baki amma wani almajiri ya malam kusa da Allah saboda imanin shi da Allah da abin da Allah ke so iya yi nawa kan sa malami bannan da yake jahili bayanta akan sa haka da yawa da yawa mabannata ne nawa aka ji labarin abin da yake kana ga wani ba an ce daga wasu aka samu haka ta bangaren ana ga shi malami ne a makubannin da zai wani jahili bayanta haka na al'amarin iya alaka da kusantar bawa da Allah zai yi jahili ne almajiri ne mace ko namiji ya yi ni kusa da Allah kuma abin da ake nema addu'a kasantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala dan manzon sallallahu alaihi labarin cewa Allah bai karba addu'a ce ku roki Allah ud'u Allah antum kuntum bijabata bil jaba ku roki Allah kuna da yaqinin Allah zai karba muku fannin la lasta min kalman gafilin la'in annabi ce Allah bai karba addu'a wanda yake gafale iya rabka ne kaga anan tsakani ga Allah duk da zama ka addu'a yanda kai za ka kaskantar da kai ga Allah ka wani bukata ga Allah ka yi ni dan kai ka san matsalaka za ka za ka kaskantar da kai ga Allah kin Allah ya amsa addu'a wanda ya kaskantar da kai gare shi hankalin shi anan naka yan wa takeice maganar addu'a ibada ce kowa zai yi da mata da balle yan wa matsala a yau ka san matsala mutum zai shiga matsala iya misali makaci ne an kore shi dan kasuwa ne ya kare to wai maimakon mutum zai ce ah he shi kenan sai ku suka ta he ku zale bara shi kenan tunan shi bai kudi an kore shi daga aiki dan kasuwa kare he jira ido shi bai kudin kai malam na kenan shi bai da kwan Allah tunda ya kare bai da kudin kai malam addu'a he kuma addu'a kuma he malam wannan shine kuskure da diwa suke ciki ko mata maimakon uwan san addu'ar ma'ayi karba ji kadan shi addu'a ma'ayi wayan wa karban bace ta yi ta malam addu'a uwa da tauba to so da mutum wai bakon ta ma ɗanka addu'a ko ka ma ɗanka addu'a wai ya ta kai kuɗi an kuma ba kuɗin wannan shi kenan ɗan hidda a haƙuri shi bai bai taɓa ta yi ba ma dole na kamata a gina wani kurakuran addu'a kuwa ɗiyanku addu'a maza da mata addu'a ma'aiwa karɓar ɓaci ga ɗiyansu wani abu ne mai ya bukata a gyara shi kuma ba wannan kamar ma ce malam kuma kwanci compliment ne malam hi ma dai baka malam bane malam samu cikin addu'a malami ko na abokin ka ba sai malami mun ce muku dan musulmi musulmi ne ya da addu'a wajen Allah kenan wani iyayen na gama kana ga cewa malam ba malam bane ba sai wani malamin kusa kusa a wajen Allah kai ma iyawa kai kai kai kai kusa a wajen Allah imaninka da Allah da gaskiyar magana ka wannan shine ke magana addu'a ibada ce kuma kowa wajibi ya yi ta kaka ce kuma addu'a yanda ce baka addu'a kaman kuma addu'a malama ta kabace ba Allah mana wani addu'a baka ce kaman kai addu'a ne wannan shine maka har wata kalmar magana suka ce wai ka roki Allah wata kalmar wai ka roki Allah da bakin da bai saba ma Allah ko menene wai nan ji hankali ne kai kai addu'a ko malami maka ba kai kai ba kai ko kai kai mutum banza ne saba Allah ne tunda ba kai kai ba bakin wanda bakin da bai addu'a bai saba Allah bai wannan ba gaskiya bane ba addu'a kai kai kai ne a gaba ko malam tuko ne compliment ne mana samu cikin addu'a wannan ba laifi bane ba amma kan a dogara kun addu'a ya malam irin sauran addinai wanda sai gaje coci gaje wajen wani wani wani wani shugaba fada fada zai ma addu'a ba haka bai musulunci ba haka bane ko kusa ke da Allah imanin ga da Allah ko kuke kusa da Allah kuma addu'a ibada ce lazim mu tsaya mu roki mun ga Allah bukatocin mu kun ba lahi mu cewa na samu cikin addu'a ina wata an gane sai magana shi ta biyu ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce an an ga hadiri ayi jami'i a yan uwa magana lamarin addini ana kafa addini da qur'ani da sunna da ijma'i ko fa'intar wani nasi fikin wani hadisi a gaskiyar magana ba hadisi bane ba karara magana ce in kun ga hadiri ku jami'i ba haka bane ba amma fa in ta wasan misali cikin nasoshi wanda yake dai mahi inganci karar a hili hadisin ruwa imam muslim na abdullahi bin abbas na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallar az-zuhr da la'asar a madina ya gama magariba da isha kuma ce min gairar khawfin wala matar babu wani tsoro babu wani ruwa kullum ya gama wannan sun ma ibn abbas tambaya ma za a rada bidalik ma'ana da maganar wannan jami'in manzana salama ya gama a zuhur la'asar magana ba ruwa ba tsoro me yake ni lafazin daga ce ya ce a rada allah ya hurja ummata annabi ya so ya ɗauki kumci ga al'ummashi nan menene akwai ka samu wasu za su ce ai shi jami'i kowa komai sai kai shi kurin gama sallah guda biyu an ce wannan ya saba ma fikihun salaf fa'intar haddi addini kana inda inda magabata suka fa'inta su magabatan bala shi mai karuwa ya Abdullahi bin Abbas babu sahabin da yace kurin haka kurin a gama sallah ba dalilin komi ya saba fa'intar sahabbai fa'intar su bin Abbas ya magana wani annabi yayi ne dan shar'anta doke kumci kenda abin da zai kawo kumci dalilin raba sallah biyu misali yanzu irin na kasa misali a sai an sa misali an sa misali kuburfe ba hutawa misali ta kare shi da kawai da ya wuto za a watse kaga wannan bukata ta kama dan mun je mun dawo ba kare bakwai za a ciki shida shida ba dawo a sallar isha da dare wannan kaga muna da bukata sai mu gama sallah magariba da isha mu ta gida misali ne kaga wanda dalili bukata ta kawo irin misali yar masu jarrabawa yaro zai zai shekara iya karatu sai a ce ai za a shekara cikin examen a kare uku ko uku da rabi in ya ce da wuto sallah bai wa zai ishu za za ta da shi kaga a wannan da rura ɗalibi yana iya gama sallah a zuhur da asar shekalas ko kuwa in yi tabbatar za a hutu misali ƙarfe biyar misali ko biyar da rabi akwai sauran rana yana iya kuma iya jinkirta sallah in ya hutu sai yi ta kaga wannan dalili ya kawo to irin wannan shine annabi ibn abbas ya ce annabi yayi dai dauki da za ka problem na kunci za ka samu problem an kace maza za ka raba sallah ya ce aka gama to kaga ruwa iya daga cikin da ruwa dan cewa mun gana kafa da matarin kaga yana akwai jam'i na dalilin tsoro da ruwa tunda ya ce ba tsoro ba kenan akwai wani abu sananne a wajensu na gama sallah ko matsala ta dalilin ruwa kan wannan fahimta ce kenan yan uwa magabata suke magana cewa in aka ga hadiri ya tabbata ga shi nan gadaggadan zai sabko ana gama sallah ko ce kuma anan san ko a zura magarba ce ma'azar la'asar ne magarba isha ne in aka ga hadiri gadaggadan ko ko ruwa iya cikin yi an ga idan aka watse koma za ta wahala duk wannan an shar'anta da taunar da makwata na da fiki sun gama sun ba da dama wani abun illa akan samu wannan ɗaukar wannan sun kaga maka dama ka ce kuna ka ba dalilin komai ko gama sallah kanan gurin an kai haka ya saba karantar sahabbai wanda ka labarin ga abin da gudi bayan haka akan samu sakaki na wasu yan uwa ganin babu ruwan kuma da rana kiri-kiri ba hadirin komi wai da ƙwarwar zama ka ce ka gama sallah wani saba su masu cewa gama zuwa asar sun kawo ba iya yi dalilin a zuwa asar sai inda dare ne masu ka kai ka bar fikin kuma ka bar bangaren sunnar dan akwai masu gami ganin cewa ko aka yi ruwa da rana ko ba hadiri ko mai jami'in sallah a'a su masu gaman gama sallah dalilin ruwa dalilin ƙorama sai inda dare ne masu mara fahimtar me dare kin za ka taka ƙorama ko ka taka wani tabi sani baggani ba da rana suka ce masu a da dare ne ganin zaka taka ruwa ko ka wada ƙorama ba gani ba ba su ka bayin ta da ranar kirkiri dalilin ƙorama ba hadirin ba komi ba ruwa mai sabka ba ruwa mai zawa kuma maka mai gyara abin ba ra'ayi bane ba ya buƙatar bin fa'intar magabata mutum ya koma da tawhidin magabata kan wani masala sai ga a wajen wasu ma ba a yin jami'in gaba daya yanzu kamar su a malikiya ba a zawar lasar sai mu garba da isha so aka malikiya to amma tun da bangare ya tabbata a sunna ko a zawar lasar amma da dalilin ruwa iya sarke ko kuwa ana gaza sabo ko zai hana a gamu wannan washe dalilai kin ba manzala bane ce gudun sallah kun ba haka jami'in sallar akwai wani bambancin magana jami'i na bulaguro ko na gida da misali kasaru shi jami'i babu umarni babu umarni irin na kasaru inda dama aka bukata sai a yi muhimmanci ko kuna mace ko bamu kuma bamu jami'in sallah ko zamu ta daban daban almanzala da aka yi ruwa a jiya dawo an taɓa sati ba na ruwa ba jami'in sallah a takaice liman ko jama'a suna yi shawara kai kuma bari kurin tunda ma iya salin salin muna gama za a zama ne bayan za mu ci kuma za mu sallama wani lokaci ko mai sallama gaba daya mai sallama a lokacin ta ko ko a wannan aka ci arba kuma tada shi ya bukata da shawara ta liman da mamu in aka yi shawara aka ga akwai buƙatar akwai garura in aka raba sai a jami'in sallah ba lahin komi a zuwan la'asar magarba isha amma ba haka ba kurin ba dalilin komi zika kurin kace zaka jami'in sallah wannan shine bai kabe da bai dace ba amma kuma idan liman ci a kai ba a yi ka zargi ya ci a liman bai kaza ya kaza a wani lokaci in ne haka aka samu lokaci na manzo Allah zama ya yi jami'i ya yi kuti a lokacin ta da haka kenan ba a zargin mutum idan ya ce bai yi ba a wani lokaci shi dama ce amma ka ce san bai halitta a yi shine matsala ka ce kurin ba a jami'in sallah kurin a wannan shine kuma a saba sunna amma liman in ya ce ba a yi ka a jayayya a ce ba a yi sai an yi dole a watan yawa kun ya ga ba matsala ko kuma matsala ba ta kai matsala ba shi dai a takaice da yan uwa akwai jami'in sallah in bukata ta kama amma ba ba dalilin komi ba na wata an gane Allah taimake mu mala a cikin wani akwai da suke ta ilimin bai hada ba su ce ya bar sannan shine matsalin kamar zukan limani ya ce ba a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muke koyi shi annabi aka yi ruwa kuma duka annabi ruwa annabi jami'i nawa ne ruwa aka nawa kai jami'i kan irga annabi a rayuwar shi jami'in ma duka nawa gaba ɗaya ta kenan magana yan wani jami'i ko a bulaguro jami'in sallah bulaguro shi ya ce bai cikin azima karanta mutum karanta littar magabata ko suna ko irin na fatanin ibn taymiya sun kama magana ita rukusa ce bukata ce in ta kama kurum zargin liman dan bai ba matsala ce ya sa sunna gaskiya magana da yana da dama ce yau ba yi kurum da manzana haka wata ran ya wata ran bai ba kenan cewa kurin kullun da kuma sai da ma kamar sallar kullun da mana kurin kullun jami'i zai kurin ba haka bane ba bukata ce in ta taso a yi in ba bukata kuma ba yi ba laifi bane ba abin ya bukata in wa aje hankali da bin su ka ayi addini da ka ka yi da madogararka ga fikin magabata ga suka faɗi ayi ko ka ayi duk dama ce shawara ce bukata ce ta mutane ba ta dalilin biyu ba ce ba saba sunna ko ya bar sunna idan ce san ba in ta kurani bi amince wannan shine ya ce saba sunna in ce duka kwata kwata ba a yi ta ba wannan shine matsala Allah fahimtar da mu malam to akwai wani shi kuma yake tambaya cewa wai sallah ce ya mance ta asuba bai tuna ba ya ba magriba wai ya zai
wanda ya mance sallar asuba bai tuna ba ko shi ba ba magriba ko da dare tana in wa duka nan sallar manzon ya bayani cewa man nama an salata auna siya fal salli da zakara duk wanda ya barci kan wani sallah misali ya mance bai sallah ba ko mantuwa ce aka ce sallata ta lokacin da ya tuna kenan lokacin tunawa ka shi ne lokacin ka kenan babu wani matsala ba wani cewa ya kara mu yan ba da ka jero su a ka tuna misali sallah asuba a magarba misali bayan ka misali bayan ka karin misali magarba ma shi kenan ba lahi ba magarba ka tashi kurin ka tare ya kama ka sallaci raka'a biyu ta asuba kurin ba wani sake sauran sallolin wannan shine abin yi ga wanda ya bar wannan salloli malam sai wani shi kuma yake tambaya daga birni yana tambaya cewa kamar liman ne ya yi musu mutum ne ya yi musu kasar yanar shi zamanto aka sa shi limanci bayan ya iya kasar kenan da ya yi raka a shi biyu ya sallame wai ana iya gabatar da wani cikin mamun ya cika masa sallah
an kai ba alai ba amma dai a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haka bi haka ba na manzana bai sa da annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai haka nan cewa annabi ya zo buɗe makka in ya yi sallar shiraka a biyu ya sallama ma musu ci kusur da su haka sabai suka yi haka nan na kan cewa suna haka amma ba su sa sabon liman na biyu amma kamar na gabin hasan yake magana cewa an sa ba ilahi ba amma dai gaskiya kura an kare yadda sa annabi wuri da yawa ya irin wannan sallai amma ba a cewa a samun limami daban kowa sai ci kuta shine ne kuran an haka sallah in ya sallama raka a biyu shi liman kuma mu ku tashi ku ci ko biyun ku yan gari wannan aka idan liman ya zamanto kenan shi dan bulaguro illa yan kulma ga wani abin da ya daidai da sunna limami mutum ya zo daga wani gari an ba shi wani shugaba gaba ɗaya ba da kuma bambancin muna sa ɗaukar hukumcin amil muminin na shugaba ya je wani gari wannan shi din da shi ne limami wannan zai iya limancin ku in yayi biyu ya sallama ku ku ci ko amma dan bulaguro ne ko da alarama ne ko mun karatun shi ka'ida in ya zo sai bi sau ibi ko da ko ya shirin limamin iya karatu wajen zaben limami ne ake zaɓa al'akara a ƙara kuma ta billa wanda ku iya karatu amma wannan daman a wajen shine limami kai kana gangaram alaran ma ka ci iya kacin sabaka ma ka ci mota ma ta qur'ani sai ka zo ba ci a tunda kai ka ci mota kai ma can kai har da a wadda wani asa kai dan ka zo a a sai ka bi shine sunna kai baƙon sai ka bi wannan yan gari ka bi limamin gari kuma a sunna ka cika haka abdullahi bin abbas ya bayani shine sunna haka abdullahi bin umar yahudi in dan bulaguro ya bi limami mazamni cika sallah zai kuma sunnar bin shi zai ya kuma zasu wasu kuma gefe su zamana mu yi mulaguro ne su ibin sallah ana sallah jami'i a abun mulaguro mun kai a kowane mulaguro a sunna hekka wa liman mazhabni kuma ka cika sallah tare da limamin kai hudu amma kuma ta kama an ka koma geyi wata sallah ta kama ka kai daya ko ko tare da mulaguro sai ku sai ku sallah ku ta kasaru wannan shine sunna na fata an gane na'am mala sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya cewa ina hukuncin mutane kamar da za su yi masu karatun laraba su sa a yi tarbace ana neman a kawo kudi in an kawo sai a kamar aka samu jika talatin sai a ba su malaman jika goma su kuma waɗannan su ɗauki jika ashirin su Suwa?
raba su masu neman wa taimako neman taimako wani ya daidai
ƙuranin ake ma dalilanci su dalilai na kenan ko Allah kiyaye a jami'an zama da ke da kai ba zare rayuwa haka kasa ba mu mamaki da haka dangin ta duka matsalar da su malaman ce masu karatun da suka yarda suka nemi a kama su kudin a basu je wannan wannan kaskancin shekawo ai wannan kaskancin shekawo duka raina abun addinin gaba daya kai malami ka da wani ka ta karatu ba ka ba an kudi shiga goma ko na shiga dalilin zara ba ta ta dame ka ka hasa ka ba wani damar cuwa-cuwa shi ma a kanka yadda sunan ka je samun kuɗi kuma ya kashe kuma ya bata ma suna kai an ce malam su malam suke karatu wannan karatun da ake a masallaci ai mun mun ba da kuɗi ake kuma kai kuma ba- kai kai kuɗin ga ga ga ga masu ne kuɗin wannan ka samu babu mawaki ba zalunci a takace zalume ne masu kake kuɗin a zalume ne su ma masu karatun kamata kuɗin sai da Allah gaskiya a idan Allah ana iya musaffa ana iya karatu ana ka karanta mudarasa in karanta an karanta don ƙarin ilimin amma ba don ba wai tara kuɗi ko don kuɗi da ake haɗawa wannan kenan an bar an bari don Allah kenan wanda abin zai ba na Allah ba akwai haɗarin taɓewa da hasara Allah taimake ni da yi don Allah Mm.
to malaunin mai tambaya na farko yake cewa wai idan jini ko mani suka taba kaya to wai wannan kayan idan ruwan sama ya ba su kashi za a iya sallar da su to ko ruwan sama ya ba su kashi ko ba su kashi ba sun taba dai mun gane ruwan sama da banci in dai shi akwai bambancin jini da mani mani akwai saɓanin magabata kan shin mani na jasa ne ko ba na zamani ba shi mazi wani ƙarar kowa da mazi na jasa ne da amma addini ba ra'ayi ba ne ba amma mani ba babu nasi sarihi daga manzon da Allah ya aiko na cewa mani iya matsayin na jasa babu shi ba mai kama kashi nasi tabbatacce amma na mazi akwai da wajibci wanke shi me ya hujjar da ake kawowa ta zaman inda misali na jasa ne cikin sai musulun aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai mani bushashe a jikin kayan shi sai in kankare da hurci hije sallah cikin kayan shi idan danye ne a wanke yanzu inda kashi ne za a kankare ba a wanke ba ana kashi a jikin kaya za a kankare ba a wanke ba a sallah wannan shine hujjar masu cewa ba na jami'a na biyu abdullahi bin abbas sada bin abi waqas cikin sahabbai sun ce mani matsayin majina ne yadda ba kai ba sallah da majina a cikin da majina ba ba nisa bace ba yadda ba kai ba sallah da majina a cikin gaba kawai to da majina ba shi ma mani haka ne kurin wata kazama ta ce amma ba najasa bace ba ka kankare ka wanke kurin amma ba cewa bai matsayin najasa an ka baka sallah wannan sahabbai abdullahi bin abbas sada bin abi waqas haka suka yi bayani kan haka da wasu cikin magabatan malaman tabi'ai wannan sahabbai ne ma kake da shi mani akwai sabani kwarai kan zaman can wani cewa sun ce zahiri ba mun kawai ba sabai suka wajen akwai wani muka da ba mutane ai wani ya ce ai wani ma tsakakake ne a bina ba sai hudu har sa da bina biyu kas ka samu kuma wannan da sai ne zama kamar fiƙi sunna na sai da sabi kuna abu malik za ga wannan bayanan da hadisai da suka zo kuma ka ɗauki wannan a takaice irin eh, sharhin wa- sharhin ma muslim na imam imam nawawi wannan da a takaice magana ce ga ta tabbatatta cikin wannan littafin su wannan littafin shari'a ma nauyi na na musulmi kaga da bayani ta kace irin su subul salam a takaice wannan shine masala akan akan mani kenan akwai sabani kuma magana mai kari ba na dasa bane ba kuma an waka diba dan adam inda Allah ke tabbatar da cewa wala kar karama bani adam Allah karama bani adam to karama kace an an- an yi mutun daga najasa kaga ma ba abu kace da najasa aka yi ka gaskiyar magana dai magana mai kari to kenan bangaren mani ba akwai matsala kan amma maganar jini to jinin kanshi dai wani jini ne da yake wanda aka ittifaki a kanshi ya matsayin najasa jinin haida na mata sauran jini shi ma akwai sabanin magabata na malamai kan duk da fikin malikiya suna ga iya matsayin najasa hatta a malikiya jini za ga iya da bambanci da sauran najasa ka ga misali yanzu baiwa kashi ko kaɗan ne ga sallar shi haramu ne amma ko a malikiya ba kace sai suka ce ba babu lai wa yufa in dam an yi rangome ga kaɗan jini a ta kadira mun bakali kadira mun bakali kamar dira mun bakali dira mun bakali kamar aka ce wannan wannan zanen da yake da yake kafadar kafadar jaki akwai wani kamar zaman tabo ne suna ce misali ya girman kamar ya kai misali girman haka a nan misali mutum ya kai girman dala biyar ya kai girman dala biyar dan ran ne wani dan kurtu ne to suna ce ta maliki aka ce an yi rango mai jini in bai wuce da hamul bagali ba an kai sallah ba layi ka daga nan kau kai an kira mai maliki za gano kenan matsayin jini daban da sauran najasa da akwai masu ganin ma ba in dai jini ne na ba na abu ba haramu ne a ci jini amma zaman shi najasa shine ke sabani shi ma ne sai mana wani abubuwan kenan a takaice kenan ba a cewa babu sallah amma abin da yi kurin a wanke don huta daga cikin wannan saɓani shi ya lahiya shi ya kubuta a wanke inda dama gaskiya shi ya yi ma da aka sallah ba ta babu sallah kan wannan fatawa wallahu alam
ta wannan malam mai tambaya ta gaba take cewa wai mijinta ne suna wasa da dariya da shi suna ta ba ta saki jiki suna wasa da dariya amma in suka samu yan matsala sai ringa ce mata sakare ita ce wai za ta kame kanta kawai ta wasa wasa da zolaya da shi koko to ina ga akwai mummunan fahimta yan wa duka ma'aurata idan ba fahimta juna akwai matsala to idan bata saki jikinta ba ta shakata ta more da mijinta aka saki jiki aka yi wasa aka yi dariya da za ta yi idan kai baka saki jiki ba da mata ka kuka more aka yi aka yi mace mijin yan ba sakin jiki ba me a cikin ya kare shi ne ma karin kame da ka mace zan gama da ke mijin kowa sun sirrin kowa ba wani wani shirme ne rashin tunani ne ma ina ga abin da ya kamata iya ka tambaye shi me yasa kake yin sakara ce ya gaya miki dalili dan wani abu ne take yi mishi amma bai wa miji ya ce mace ta wasa da shi ta ta wasa da shi a ce sakara wannan shirme ne haka ne an aka samu matsala ne yake ce ya samu matsala wai ya tambaye shi me yasa kake musakara me ne yasa kake ai mace ba wannan me yasa me kake musakara ai kana ga mun gyara me yasa kake nake amma kan ta sa wannan wasa ne to kai yanzu kenan sai mace mata kata kame jiki ta kame jiki ta kame ta gama mai suka ta cicije kamar da ake da aladun na da aka amarya a ce miji ba dan goyo bane kakki sake raina ke kakki saka mai huska kaga wannan jirme ne wannan mugun tarbiya ce haka za tsaye suke wa mata ta suka su dai suka dai suka baro su yau sai ce mace wai kata wai kata saka miji huska wai zai raina ta kaga dole kullu fitina ne a takaice ruwa ki wasa da miji ku more amma in ce miki sakara sai ka tambaye gida me ne na sakarci ka gaya mani shi kamata a ya gyara me na sakarcin amma baiwa mai hankali ya cewa sai mutum miji a ce sakarci ne Allah shirye da mu
to sai mai tambaya na gaba yake cewa wai mai kasaru eh a matahi wai dole ne sai yayi kasaru ko kuma ba dole ba ne shi mas'alar kasaru cewa babu wata ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ya ko wani manzon ya bulago bai kasar ba ita lazim ce kawai aisha take ba labarin cewa an barin ta sallah biyu biyu da harkon lamari daga baya ta koma daga baya ka sake maida ta biyu biyu kenan wannan iya karantar da cewa ta sallar kasar dama raka a biyu ce kuma nan sallar salama bai taba cika sallah ba a bulaguro ta ban tabbatatta da haka kenan ita ce ta kasar azima ce ka'ida ce kurin a bulaguro yanda a gida za ka yi a zuhur da la'asar da isha ka hudu to a bulagoro kai tsaye bibi ne kun ba ka ce ba da gida kuma su cari ban dauko niyyar kasar ba da gida ba da hoto da garin su bai bi niyyar kasar he a bulagoro hitina tunda bai dauko ta bai ba haka bane ba wato mata kama kai tsaye kurin in kana bulagoro sai da kawai ka bibi ce a zo la'asar isha ko mun bibi ne kurin yanda idan kana gida sai ka ce na ne yau na ne sai zaman gida kaga ba bukata kana tukun yanda zaka raka hudu a gida a zo la'asar da isha abu lagos kuma raka biyu ce ba ya kaɗa ko ne ta ba kenan kuma ka'ida ce kurin ba kamar na ga imam shaukani sai imam su abin suka ce imam shaukani haka sai bin hasan suna cewa duk wanda ya raka hudu abu lagoro kamar ka raka takwas a gida ne mai hunce su wannan ganin haka take biyu ce abu lagoro su fi yin su kenan su imam shaukani sai bin hasan duk wanda ya raka hudu abu lagoro kamar ya raka takwas a gida ne wannan shi ne abin suke hudu kenan haka kenan in a takaice dai wannan fahimta ce ta wani magabata imam shaukani bin hasan to amma da take kenan kaurace ma cikawa gaskiya bai dace ka cika sallah bulaguro inda kana bulaguro gun sallah karaka a bice da azhar da al'asar da isha to da mata da kuma da mata da magariba kullum ita da mun uku ce ba a canza asaba kuma zaman biyu ce duk wanda kai wanda ba a canzawa magariba uku ce asaba biyu ce amma sauran ne guda ukun kenan az-zuhr lasar isha su ake ma kasaru Allah tabbake mu amin malam sai wani ban Allah ke tambaya cewa game da magana sallah ce yace mutum ne yazo ya samu sallah magariba an yi raka daidai samu waya zai yi ka bin wannan to in wa masala ce wannan a cikin lafiya mai sabanin wajen magabata kan fa'intar ruwayar na annabi sallallahu iya cewa in an tada sallah idza qimat salatu balata to an tasabana wa to alaikum sakina fama adrakatum fasallu ma batakum fatimu wata ruwa ma batakum faqadu lafazin nan wanda take ciya da bukatar bayani lokacin nan bai a takaice dai magabata suna sabanin lafazin fa'atimu da faqadu lafazin da yayi yawa na o ma fatakum fa'atimu kutuko shi yayi yawa me yake hukumtarwa wannan lafazi hatta a wajen imam malik masu ganin wancan ramuwa cewa duk sallar da ka samu da liman misali magarba zama ke tambaya ka zo ka samu raka ɗaya a magarba a lafazin fatinmu ku ciko me ake a raka abi ta magarba fatiya da sura a bayyane a yi mai a zamana a yi tahiya a raka ta biyu ko me ake a raka ta ƙarshe ta magarba fatiya kadai a ɓoye kuma a zama ta a sallama wannan shine lafazin fa'atu muke hukumtawa wannan isha ka samu raka biyu haka zaka ci ko biyu na ƙarshe a asirce isha ka samu raka raka daya ka ka fatiya da sura a bayyane zama kai tahiyya ta ba ka fatiya kada a raka biyu a ɓoye wannan shine lafazin fa'atinmu wannan hatta da imam malik ko malika sun san haka yake hukumtawa bangare na biyu na wanda shi ana yin shahara fikin malikiya na faƙadu aramu kalmar aramu kenan idan ka samu garba raka ɗaya me ya me suka wuce ka kenan fatiya raka'a biyu fatiya da sura a bayyane sai suka ce kenan an ka kawo fatiya da sura a bayyane zaka ka raka'a ta biyu ka zama na kai tahiya kuma ka tashi ka ka raka'a biyu fatiya da sura a bayyane raka ta biyu kenan ta daman ka daya kenan ka samu daya liman ka kawo raka ta biyu fata da sura a bayani ka tayya ka tashi kuma ka raka ta uku fata da sura a bayani haka ke wajen malikawa nan abu hanifa da imam malik su suke da wannan faƙin faƙin faƙadu a ramu wannan shine abin faƙin mamalikiya to duk da lafazin faƙadu ainihin shi gangaje shi za a ci aiki da shi idan ka samu magarba raka daya baka zama sai kawo kawo raka'a biyu da fatiya da sura a bayyane to na malika suka ce a a a nan malika suka janye suka bar a hanaf suka ce mun yarda banal aqwal wa qadal aqwal ya suka ce sun yarda su ma malikawan a wajen aiki a gina a yi fa'atinmu dan aka raka ta daya aka raka ta biyu ya a ciko a zamana kai a tahiyya suka ce ta kwana gaba aka aka fata da sura a bayyane kenan ganin sarba kawa amma so anab kurin sun akal nafsun faka zuwa ramun gangariya sun sa magarba raka daya ya san ka raka a biyu fatar sun a bayanin tukun zamana yan wani a takaice da magana mai sauki kuma mai a takaice ma akwai fatawar sahabbai irin su Umar Abdullahi bin Umar sauransu kurin abin da ka samu da liman shi naka na harko kenan ka samu garba raka daya ya ka fatiha da sura a bayanin ka zamana kai tahiyya mai ka raka ta karshe fatiha kada a boye wannan shine fikin wa'annan sahabbai kamantan dalilai kuma shi yahi wani zai kama tawilin to ai idan ka samu ishara ka a biyu ta ƙarshe ai ba kai fatiha da sura ba ba sura ki ne kamar kin za kai a haka ce wannan dalilin bin liman ne haka tambaye shi mai jama ba kai ba haka tambaye mai ra'ayin sai ka zo liman iya ruku'i a kwat sallah sai ka samu ruku'i ka samu raka zai ce ma ka samu sai ka tambaye shi to ka fatiha ma balle sura to kenan bin liman ya canza masalla ita wata an gane wala wala assalamu alaikum na'am mala sai wani a game da dai sallar dai wata bayar Allah ce take tambaya ta ce ta fara naƙuda da asuba kuma sai ya zamanto sai ta aihu bayan ta ƙare wai wannan sallar asuba kintin da bata ga komai ba sai ta rama ta ta wannan rana
to shi a takaice naƙuda rashin lahiya ce matuƙa ba jini ya zo ba na aihuwa bai dacewa ki bar sallah asuba ko kina kaga da likita ko da ishara za ki yi ta in kina ga lokaci zai huta yake sallaki ta asuba duk halin da kike ciki ko da kina cikin wani hali ne ko da kunce ko da gareran ko da ishara zaki ta ba barin sallah yan uwa mara lafiya bai barin sallah in dai da hankalin shi ko da ba ba arwalla ba barin ta wanda dama ya arwalla ma dama kullum sallah da shi da sallah ba barin ta kina kan haka kenan ba dama a bar ta daga baya amma idan jini ne yanzu kuma aka me ake cewa jini ne yanzu kahin aihuwar ta wannan daman sallah ba a rama ta don ganin jini ya zo a lokacin sallah amma akan wacan fatawa ba da gangan bane akan kuskure kenan sallah asuba ta hauki daga ba za ki rama ta tun ba da gangan bane ba wallahu a'lam na'am malam sai wani shi kuma yake tambaya kamar mutum ne Allah kiyaye yawa wata ciki wai ranar ta aihu ana iya ɗaura masa aure
Allah kiyaye amin
shi yanwa masalar eh, ciki ko zina zina ko da cikin risala ya magana cewa wala haram zina bil halal halal ma'ana da magana zina ba ta haramta halak wannan zina an yi an kare ta idan an tuba ga Allah kuma aihuwa ita ce ƙarshe dan akwai masu ganin wai bayan ta aiwata jini ita mai tambaya a ina shi Allah ya hori ulat ahmal azaluna ayin dana hamlahunna mata masu ciki kare abin su aihu ciki mataka an aihu an kare ba wani magana wani jini masu ka jini biyu to wata ta aihu sai ta shekara ba ta jini ba ko shekara biyu sauran su koma hakimin maza kuma a koma zanai shekara sai ta shekara wata shekara ɗaya shekara ta sha da wata shekara biyu ba ta jini ba to an kace ai ba sai ta jini biyu ka ka ka bude wata koban na dan yayi da yayi saka saka sakuri sai su koma shekara yana jaye su to tunda akwai dama cewa ta aihu sun tuba ga Allah a shari'a ce babu laihi a kulla masa armi bayan ta jini wallahu alam ga bayan ta ayu
to malam wannan mai tambaya ta gaba ban san ba ita ta ce wai tana so a rubuta mata wai addu'a a ba mu rubutu mun kama ka rubuta ba mu rubutu ba mu ake yana ake yana yawa kama ka hodi ba kama ka hodi da wani tambaya ta ka kama ka ban rubutu abu ai mun yahe mai yawa ba za mu yaba mun ga ba da ma ko rubutu rubuta za mu yi rubutu abu ɗaya ne in tana ake da whatsapp ta yi tambaya ta hanyar whatsapp ta lamba mu ta yartar wannan sai in maida vocal sai in karanta mata addu'a sai ta ɗauka ta haddace wannan shi zan iya amma rubutu ko a takarda ko a whatsapp na zama ta addu'a ba na iya ba ban yi mai mutum batun bai iya kusan yawa iya alƙawari bai hada amma cika shi da aiki Gaskiya.
sai ban na iya ɗaukar yi wani rubutu ko ne ne makuran amma vocal mutum ya yi magana ta hanyar whatsapp ina son addu'a kaza kaza kaza wannan sai in karanta maka ka shirwara ko ki shirwara sai ku haddace yayi sauki gaskiya magana amma rubutu kama a wara kuma whatsapp kin mun talamu mu ta ta miki whatsapp eh
to sai wannan yake tambaya cewa mutum ne yana sallah sai ya mance a raka ta farko bai yi karatun sura ba waya ne zai yi gyara to wannan a fikin malikiya suke kama magana yin kabili to amma gaskiya na san hadisin sai sai muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda karanta fatiha sallallahu alaihi wasallam tayi wanda ya ƙara ƙarin alkhairi ne karshen wannan imamu nawawi ke cewa kiran ba magana ka sujud sawi tana an ce sallah tayi ba kai lahi ba illa ƙarin sura shine hijja ta sunna amma barin shi balle da mantuwa gaskiya ni da kan fata wannan kan wannan wancan hunja kan wancan hadisi kurin tuna mantuwa ce kai a kiyaye gaba kurin amma ba mantuwa bace kamata kai fatiha kai sura amma a mantuwa babu kabili kan wancan ruwaya ta wancan hadisin wani ya ce maka wani ya ce maka kabili ce ma ya ga mu madogara kan fiqh malikiya wallahu alam amma dai bangaren wancan hadisin ba kabili ba badi kurin sai a kiyaye gaba eh ma mantuwa ba ka bari
to sai wannan take cewa wai ya ake wankan bayan kare regal wankan regil da wankan janaba duk ɗaya ne kurin bambanci shi na regil akwai saɓanin sun ce kai to a sun ce kan shi yi kurin amma siffa ɗaya ce bambanci su kurin niyya wannan niyya ne wankan haila wancan kwanan wankan janaba amma siffa ɗaya ce duka inda an samu niyya aka wanke kai da kyau gaba ɗaya aka yi ƙasa ko ina aka wanke da ruwa kamar kan jaraba ne ya yi wancan da ta yi ɗaya ɗaya a wani ƙasa shi ne ya yi amma inda za a wanke ko ina da niyyar wankan haila wanka ya yi wallahu alam
to sai wannan take cewa wai sallar farilla ga mata yaya ne bayyana karatun su wurin da ake bayyana shi mas'alar da wasu ke cewa mata ba sa bayyanawa wasu na ga ana cewa ba sa bayyanawa ne irin na maza ƙololuwa da yawa amma gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah koyi da manzo Allah a cikin sallah yanda namiji zai koyi da manzo annabi ya sallah haka mace za ta yi kin manzo Allah inda yake bayyanawa ka bayyana inda yake boye ka boye haka mace za ta yi kuma an samu kamar matan shi Aisha misali a kwatarwa ta na- wannan wannan kasim bin abubakar na cikin ɗayan wanta yake ce na zo wajen aisha daga kowa ɗakin da yake jin tana karatun ƙur'ani tana inna kunna wa qabl fi anna mushriki da famanna Allah alaina wa kana adaba samu tana ta tana kuka tana kada tana kuka yaji tana yi daga waje tana karatun a ɗakin jin karatun ta ko aisha ce ummul mu'minin ummul mu'minin haka kenan gaskiya magana mace ma tana ta bayyana karatu irin namiji shine kullum gaskiya magana nasi sunna bai ka bai kayyade mace mace ba ta yi wannan kuma ko fahimta ta wasu malamai suna gaba ta bayyana ma wannan fahimta ce wallahi alam nasin sunna manzo Allah ya ce kowa ya koyi da shi to iya bayyana kuma matan suna bayyana kenan mai saura Allah ya tabbatar da mu akan sunna to shi wannan tambaya yake wai iya cikin sallah ne ya ya kai tsakiya sai ya shiga shakkun cewa bai ta da ikama ba to ikama in da yan sun sallah ikama barin ta ba dangan ba kuma ba a cire sallah kuma ba karuwa ba dai tunda kuskure kuma da shi kun shakka ce ma kuma yake abin da zai kurin ya ci gaba sallah ya ci gaba sallah shi kuma ci gaba sallah shi kai cire sallah ya ci gaba sallah kuma ya kare ba karuwa ba da kurin ya kiyaye gaba kurin dan wannan ga lokaci ya tafi muna fatar Allah kai mu shi na gobe shirin kare goma na sahi insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته